بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين bayan godiya ga Allah mai kowa mai komi da salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad ira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi da addu'o'i ga mutanen alkhairi wanda su riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da rahama in tamu ta zo Allah ka sa mu cika da imani alhamdulillah Allah ya kaddare mu da zuwa wannan rana ta lahadi da muka saba karatu na fiqihu muna karanta wannan littafi na hallul masail ubangiji Allah ya saka kawa waɗanda suka yi wannan aiki har ya zo zuwa gare mu waɗanda suka rasu a ciki ya ubangiji Allah ya ji kansu mu kuma ta mu ta zo Allah haɗa mu cikin aljannar firdausi da rahamarsa kuma wannan darasi shine darasi na sha ɗaya kenan ko shine darasi na goma sha ɗaya wannan littafi ɗin Allah ya ba mu ikon yi don shi kuma ya karba mana kuma yau in Allah yadda idan muka karanta abin da muka karanta za mu bar kaɗan ƙarshe mu yi magana akan azumi kaɗan Allah ya ba mu iko ranar laraba akwai wuta sai mu cikata maganan azumi ɗin kuma sai in Allah ya nuna mana bayan sallah Allah ya haɗa mu cikin alherinsa kuma yau ina ji muna 24 ga wata 24 ga watan takwas shekara ta 1446 wanda ta yi daidai da 23 ga watan biyu shekara ta dubu biyu da nawa da ashirin da biyar ubangiji allah ya ba mu sauƙin rayuwa ya mana mafita ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya mu wannan darasi na gudanuwa ne a wannan ƙarƙashin ƙungiya ta jama'ati za ta bi da wai kamata sunna wadda sheikh ismail ibn zakariya ya kafa ta ubangiji allah ya gafarta masa da malumansa baki ɗaya da ma da dukkan waɗanda suka yi ayyukoki na addinin musulunci har ya zo zuwa gare mu ya ubangiji Allah ya karba musu wanda yake jagorancin kungiyar a yanzu haliyan shek sani haya jingir Allah ya taimake shi ya ɗaukaka mana rayuwa da mu da shi baki ɗaya haɗa mu aljanna firdausi da rahamarsa kuma ba na manta ba muna shafi na 28 shafi na 28 inan da muka kwana Allah ya ba mu sa'a mun wancan sati mun yi magana akan akalubi shafa'a akalubi dini wadda aka rufe da aya ina ji shine muka kwana an yi magana akan ci da addini da ci da ceto yaya ne ne meye matsayin shi meye kuma wanda yake yi zai samu matsala a ciki da mun kare da shi sai muka shiga za mu shiga sabon karatu na yau in allah ya nuna mana wa ƙala rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta littafin ahadari yake cewa wa ya harimu alaihi ta'khiru salati ya haramta akan baligi ya jinkirta sallah an auqati ha daga lokutanta wala yahillu lahu suhbatu fasikin baya halatta kuma yayi abokantaka da fasiki wala mujalasatuhu li ghairi darura kuma ba zai zauna tare da fasiki ba ba tare da wani laruri ba wala ya ɗalibu ridal makhluki na bisa khaliq kuma ba a neman yardan ina sauran littafin ne fitar da su ko za a ajiye nan duk me wannan he dauka ba a neman yardan abun da aka halitta don a saba wanda ya halitta din qala Allah ta'ala fadin Allah madaukakin sarki wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'mini to ai Allah ya gama maka magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace in yace ga abun da Allah ya faɗa to yarda da abun da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine ka nemi yaddan zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka ce ubangiji ya faɗi kaza annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya kawo to shine ka nemi yardan allah kenan amma idan baka yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to ya za ka yadda da cewan abin da ya kawo gaskiya ne kaga ba zai yiwu ba kenan to in dai mutum mumini ne allah da manzonsa ne kadai suka bi cancantan ka nemi yardan ubangiji cikin duk wani ayyukokinka ka nemi Allah ya da kai ka huta in dai ka kasance a cikin zuwa masu imani shafi na 28 ina ji yani abinda mai littafi yake nufi in ji mai sharhar littafi annahu la ya juzu lil mukallafi baya halatta akan baligi an yi akhirar salata ya jinkirta sallah an ha daga lokutanta faman fa'ala zalika to duk wanda ya jinkirta sallar shine wanda ya aikata haka bi haisu la lam yu'addaha fil waqatiha ai bai ba da ita a lokacinta ba wani lokaci al-ikhtiyari zababben lokaci da wani lokaci wadaruri ko kuma laruri kaman azahar ne bai yi ta a lokacinta ba bai yi ta a lokacin laruri ba bi gairi uzirin ba tare da wani uziri ba kuma makabulin karɓaɓɓen uziri akwai uzirin da ba karɓaɓɓe ba ai faƙadi asa asallaha ta'ala haƙiƙa ya saba wa Allah mai kowa mai komai wa ata baban kabiran ya biyo ta wani ƙofa babba minal kaba'iri na daga manyan laifuffuka warta kaba jarimatan kubara ya fara taka matakin jarima fajirci kenan babba tun da ya fara walakanta sallah tufa ya fara bin wani kofar da zai sha wuya a lahira wa kana min jumlati ha'ula'i alladhina wasafahumullahu fi qawlihi yace wa'annan dangogin ayyukokin gaba ɗaya sai aka haɗa su cikin siffan da Allah ya musu fakhalafa min ba'dihim khalfun mai kowa mai komai yana cewa fakhalafa min ba'dihim khalfun a bayan mutanen kwarai mutanen banza sai kaga sun zo sun mai me aikin su wayannan aba'u salata suna tozartar da sallah wattaba'u shahawat suna bin son ransu fasaufa yalqauna ghayya da sannu za su shiga wata wuta mai suna alghayyu wannan wuta Allah ka tsare mu ya hayyu ya kayyo da ma ita da wadda ba ita ba kuma wannan ya ɗauko cewan mata da suke gidaddaji aga mace wani lokaci sai tana ganin lokacin fa yayi amma tunda ta yi baƙuwa to wai kar baƙuwar ta ga an batta ita kaɗai ba za ta ce su tashi su yi sallah ba kawai shikenan sai su ci gaba da taɗin su kawai in ma miya ta ɗora miya ya ƙone in wani abu ta ɗora ya ƙone wai tana zaune da baƙuwa sai ga an yi azahar shiru ba ruwanta ana ta tafiya la'asar ta zo ta ana ta fama dai sai ganta can kusan karfe biyar tana zuwa tana faman haɗa sallah ya aka yi wallahi wance ne ta zo ta kaji wai wance fa a aikin Allah an samu matsala to wannan irinta za ka ce ta ga lokacin sallah ta ce wa ɗanta ya yi kaga ba zai yiwu ba in har za ta kiyaye lokacin sallah to lalle ilalla ana mata tsammanin to za ta sa 'ya'yanta su yi lokacin sallah ya yi ta tashi da ta yi alwala to wane e wance ku yi alwala maza ku yi sallah shikenan ai kaga ta yi kiyaye kanta ta kiyaye mai ahalinta amma in yi ta zan ta yi bakuwa ta zauna ta ƙi ta yi sallah abunta to kaga 'ya'yanta kuma min babu aula sai ga ana ana sallah ɗanta na kwallo a kan layi ko yana ihunsa ba abin da ya dame shi da maganar sallah saboda tun daga gida ba a ma yi tsawon yin haka ba ai tun da ɗanka ne ba kai ka aike shi ba to idan lokacin sallah ya yi za ka ɗau kai ma kai alwala to kai wani kan ni ku duba mushi ina yi ne wance kan ina na ita ne an aike ta to ki ce wancan in ta dawo a ce mata ta yi alwala wani a yana zaune a waje to ka ce masa ya zo maza ya yi alwala kaga an damu da damuwarsa na ibada kafin yaro ya kai munzalin da zai ya zama wajibi a kansa ya iya sallan don yana yawan jin ana umurtansa da yi amma ba haka ba wallahi ga su ne masu muku kwallo kuna sallah suna ta damun ku da surutu ba yadda za ku yi da su kuma wa wa iyayensu ba musulmai bane musulmai ne me yasa ba su dauki sallan ta muhimmanci ba me yasa suna yin ta yadda suka ga dama da dai za su yi yadda Allah ya ce to da za su kuma kiyaye sallan yanzu ai ubangiji ne ya magana ai mai wanda ya halicci halayen namun ne Allah ka bamu da sauki ya ce wata ba'u shahawa da za su dinga bin son ransu kawai fa saufa yalqauna gayya da sannu za su shiga wata wuta da ake ce da ita gayya wa an sa'ad ibn abi waqas qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an samu daga sa'ad bin abi waqas gwamna yayi gwamna a kufa sa'ad yana ɗaya daga cikin mutane wadda in yi addu'a ubangiji na karɓa take saboda haka Allah ya zaɓe shi baka ce wai shi a wani naɗa kansa ya yi wani waliyi ba a a a Allah ne ya zaɓe shi haka ya yi gwamna amma in ana rubuta talakawa a cikin gwamnoni a cikin jiharsa to shi ne number one gwamna fa yi ko yanzu hakan zai yi ko karamakallahu ba zai yi ba aljanna kuma ake so ko irin wanda sa'ad din yake so haka ne Allah ka bamu da sauki khalifa ya taba cewa a rubuto masa talakawan ƙasa gaba daya da aka zo inda yake wannan wanda sunan wanda aka fara samu a cikin talakawa shine gwamnan yace ya san za a yi haka Allah ka bamu sa'a Allah ka datar da mu to zan ce irin wayannan shugabancin ake gwadawa za a zauna lafiya ko ba za a zauna lafiya ba amma in handama da babake da ne damuwarka zama lafiya zai yiwu ba zai yiwu ba to ayyukokin kuma yi faɗa ake don a gyara shine matsalar ba fa ba sani bane kuma fa mm aksari an sani kai dai aikatawa ne kawai yake da nauyi Allah ka bamu da sauki sa'at wani lokaci ka san in kana aiki in dai kana harka ta addinin musulunci ko shugaba ne kai ko ba shugaba bane kai musamman kuma a ce kai shugaba ne to ba ka rasa kuma masu kara tsaye kawai sai aka kai karansa a gwamnatin musulun a headquarter kan cewa sa'ad yayi kaza sa'ad yayi kaza ka ce ah sa'ad kuma ce kai a zo dai a bincika aka zo ana bi masallaci masallaci unguwa unguwa local government local government ana ta bincike ana samu komai lafiya kalausan da aka zo wata kabila an gaba tambaya an yi komai ba abin da yake tafiya shine sai wani ya ce a ya ce shi dai yana da magana kai dai kawai ana rufewa ne ya ce me faru ya ce ai sa'ad kaza ne sa'ad kaza ne ya masa kage aka zo aka zauna da gwamna da shi ya ce to shi dai sa'ad ya ce abin da zai faɗa shi ne in dai da gaske yake yi shi wannan mai magana in da gaske yake yi to ubangiji Allah ya sakan ka musu idan kuma sharri ya masa ƙarya yake yi ya ce to Allah ka tsawaita masa kwana kuma ka bashi yawan 'ya'ya kuma ka haɗa shi da talauci eh kaga bala'i ya same shi ko eh kaga masifa ta kai masifa aka ce to wannan bawa ya kai har sai ya daga fatan idanunsa ya hangi mutum haza shekaru ya kai ya jago kuma Allah ya bashi yaya ya kuma hada shi da talauci ta bala'i Allah ya sauwaƙe ya bamu da sauki shi yasa idan dai ba gaskiya zaka faɗa ba to kar ka yadda ka zamanto kai aka fi sani ka zamanto bakinka kullum alheri yake faɗa don shi yayi maka wani abu fasinali wannan na rayuwa kai da shi to ku gyara kar ka taɓa addinin Allah ka bamu da sauki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi na'am yace ya shi sa'ad din kenan yace annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sa'altu yace inji sa'ad kenan yace na tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi ta'azza wa jalla daga fadin Allah mai girma da daukaka fawailun lil musallin inda Allah yake cewa azaba ya tabbata ga masallata allazina huma an salatihim sahun waɗanda suka kasance game da sallan da suke suna yin ta yadda suka ga dama suna yin ta ba ilimi sai ce to ya tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wannan ayan ya ƙara mar bayani abinda ubangiji yake nufi ƙala sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce هم الذين يؤخرون يؤخرونها an او an وقتها yace su ne mutanen da suke jinkirtan da sallah daga lokacinta kaga masifa ai ta kai masifa ko a je ne ma tsakaninka da Allah lokaci in ba dai wani abu ba a ce lokacin sallah a zahar misali yadda take da yalwan nan dai a ce tun daga kaddara da sha biyu daga ashirin da wani abu ko sha biyu da kwata lokacin bai wuce haka zaɓe farkon lokaci a ce har a kai inuwan kai kai daidai da tsawon ka dai inuwan kai kai daidai da tsawon ka yanzu sai an kusan hudu a zaɓaɓɓen lokacin azahar kake a ce daga wannan lokacin kuma la'asar za ta fara a ce da duk wannan lokacin uzurin ka bata kare ba a ce uzurin nan bata kai ka ba har sanda rana ta faɗi ai matsalar ta kai matsala matsalar ta kai matsala Allah ka bamu da sauki ka mana mafita kama ja a fil hadisi kamar yadda ya zo a cikin hadisi annahu alaihi salatu wassalam annabi tsira da amincin Allah ƙara tabbata a gare shi kala ya ce man jama'a baina salataini duk wanda ya hada salloli guda biyu min gairi uzirin ba tare da uziri ba bi ma'ana ka hada zahar da la'asar ko ka hada mangariba da isha'i min gairi uzirin fa yace ba tare da mai uziri ba faqadi ata baban min abawabil kaba'ir haƙiƙa ya biyo ta ƙofa wata ƙofa daga cikin ƙofofin kaba'ir manyan laifuffuka wa annahu wani ce to mene uziri da zai sa har ka haɗa sallah akwai uziri wanda zai sa ka haɗa sallah tafiya zama a gurin marar lafiya wanda mara lafiyan ya kai babu yadda za a yi kai yana bukatar mutum a wannan lokaci din to ya kai kai ka tsaya a wurin nashin har me lokaci a ce in dara lokacin laru- uzuri eh, bin nan zabe dan lokaci ya fita har a uzuri ne ka samu kai sallan guda biyu ka hada zahar da la'asar misali saboda me saboda jiran wannan shi marar lafiya din abun ya kai masa matukar da ba yadda za a yi a bar shi shi kadai kuma babu wanda ya zo ya tsaya kusa da kai Allah ka bamu da sauki wa annahu la yahillu sa'annan yace lalle kuma fa baya halatta lahu ga baligi an yattakhiza fasikan aw mutahattikal alladhi taraha alladhi taraha jilbabil haya'i an wajhihi yace baya halatta kaga yanzu baya halatta ya jinkirta sallah yace to kuma fa baya halatta ya riki fasiki Fa- waye ne fasiki shine wanda ya fita daga da'a wa Allah da'ar da bata kai shi fita daga da'ar da bata kai shi kafirci ba shine fasiki au mutahattika ko kuma mutahattik shine mutum mai ma zai iya ma abin da ya ga dama don ya raunana ma mutuncinka don ya walakanta ka a duk yadda ya ga dama zai iya ba ruwansa shi baya da kunya mene to sai ya ce ma in baka gane ba allazi daraha jilbabil hayayi an wajhihi shine wanda ya yaye tsaro ko ya yaye jin kunya daga idonsa don ya zagi babanka ya zagi mamanka ba abin da ya dame shi ya kama hanya ya tafi don ya zauna ya ƙaƙo ma ƙarya ya faɗa don al'umma su ƙi ka ba ruwansa zai iya to baya halatta a gurin baligi ya riƙi mai irin wannan ai ana faɗan wani zaka gane eh ana faɗan laifin sai ka gane kai wannan kamar da wani ake don shi a gidan duniya in dai abin da zaka faɗa bai daidai da ra'ayinsa ba to ya zage ka an gama ko aya ka ja wallahi saboda son ransa kawai Allah ka datar da mu ka bamu da sauki ya rike shi sahiban wa ya rike shi aboki wala yujalisu haka ne illa li udhur illa daruratin kuma kar ya zauna da irin waɗannan mutanen sai da abu uziri safina yace kaman zama a jirgin ruwa ko jirgin sama ko mota wani hawihi ma kenan ko wani hawiha da makamantan wa'annan din su ne abin da yake nufi duk abin da zai sa ku zauna da shi ala dole ka san ai bahaushe ya ce hanya mai hada zumuntan dole eh wani baka cas baka az da shi kawai sai ga hanya ta hada ku kuma dole ku haɗu ko ba za a haɗu bane to haka duniya take li'anna to me yasa aka hana ka zamantakewa da wa'annan din aka ce li'anna tsaba'a tasriqu tsaba'a lalle ɗabi'a in ji bahaushe ko tana satan ɗabi'a in ashar ne a bakinsa tun yana ruga ashar kana uzu billahi har ka gaji da cewa uzu billahi kai ma tunda kuna zaune tare da shi kai ma ka ji kana tun ba aka yi ka ji kai ma kana ɗan rugawa hakan nan in waka ne shi julin jin- jinsa tun kana tsaka son ji to har ka dawo kai ma kana mamin an samu an samu matsala ko zama kaga zaman bata ma alheri ba in barawo ne to shikenan haka zaka tun kana ganin abin da yake daukowa ta ni kan ba zan ci kayan sata ba har ya zamanto da kai yake zuwa kaga an samu damuwa zamantakewar ta zama an- an samu matsala Allah ka ganar da mu faqad qala ta'ala fadin Allah madaukakin sarki wala tarkanu ila alladhina me zalamu kada ku zauna ai kada ku yi tarayya da waɗanda suke azzalumai azzulmu shirku anan azzulmi zalunci ta shirka ne ko zalunci ta rayuwa ta yau da gobe kowane irin abin da zai taba maka rayuwa karka zauna da shi me ya me yasa fatamassakumun nar sai kaga wuta ta shafe ku tare za a kona shi to za a hada ku tare Allah ka raba mu da duniya lafiya wa qala alaihi salatu wassalam annabi tsira da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi ya ce almar'u mutum ala dini kalilihi yana tafiya akan addinin abokinsa ne sahibinsa wanda yau da gobe ka saba ganin su a haka to wannan suna iya addini ɗaya ne falyanzur ahadukum kowa daga cikinku ya duba ya ga man ya- man yu khalilu da waye zai yi abokantaka Eh, in kai abokantaka da barawo barawo zaka zama in kai abokantaka da mai shan giya zaka zama ma- ma- mashayin giya in kai abo- duk abokantakan da kai da shi aboki da ake nufi aboki fa shine wanda baka iya ɓoye masa komai shine aboki wanda zaka ce masa kaza ina mafita ya ce ma kaza ina mafita ya ga zaka afka wani rami zai hana ka ya ga zaka zai afka zaka afka wani rami zai hana kai ma kai to wannan shine aboki amma abokin da zai zo ku rayu don rayuwar duniya kana da kuɗi ya zama kun haɗu kana talaucewa ku raba gari tunan shi waye kaska tuna wannan kaska eh rabi mai ji a eh mana amma ku faɗi tare ku tashi tare wannan shine aboki duk abin da zai zama maka sharri to baya bukatanta duk abin da zai zama maka matsala baya bukatanta duk abin da zai maka alheri to shi kuma yana so to shine abokin ka fa in ka dauki irin kara da kiyashin nan kana ta iba kana yabawa to wata rana zaka zazzage su a wa- a hanya saboda ran da kuka haɗu da matsala ba zai zauna maka ba damuwa na samun ka to kai kaɗai ya samu in alheri ne kuma to me dukanku kaga ai akwai matsala ko Allah ka bamu da sauki ya ce to ka lura ka gani da wa za ka yi abokantaka ne ya ce la tusahib illa muminan annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ƙara cewa ya ce la tusahib kada ka yi abokantaka illa muminan sai da mumini wala ya akul maka illa taqiyun kar kuma ka yadda wani ya ci abincinka sai ta ƙi he mai jin tsoron Allah a to ka ba wa ɓarawo abinci da ya ce ya samu ƙarfin tsallaka katanga an samu matsala ko ba samu ba an samu damuwa abin da ake nema ka yi ƙoƙarin cewa duk abin da za ka yi shi na rayuwa ka san inda ka taimaka taimakon za ta taimaki addini wannan shine yanzu mutumin da ya ɗau nauyin mai tafiya makaranta zai yi karatu na addini ka koma na sana'a zai yi in dai zai taimaka wa addini ka ɗau nauyin ya samu ya yi karatu to da kai a cikin ladan amma kana ji kana kallo kana da daman ya yi karatun ya ka bari bai yi komai ba to ba kai a cikin ladan lalle kuma ya yi ya zo yana amfanar musulunci to dai haka amma duk lokacin da ka tallafa ya aida rayuwa da abin da ka tallafa masa ne ya ci shine ake nufi a nan yanzu ya yi rayuwa ta addini ya- yana amfanar da musulunci to da kai a ciki idan har zai rayar da addini ta dalilinsa amma ba ka iya tallafa masa da naira goma don ya rayu don addinin ta ci gaba to akwai magana ɗayan biyu idan an ce ya ubangiji allah ka karya masu son addini ya karye to da kai a ciki saboda me saboda kana da halin taimakawa kaƙi bai rayu ba kana da halin ya je makaranta kaƙi ka biya masa kana kallo alayi yana ta fama ya faɗi nan admission ya samu amma kuma yanzu yanda zai biya kuɗin makarantar ya zama mara tashin hankali amma ba ruwanka kai a ciki kuma kana da yadda za ka yi Allah ka bamu da sauƙi Allah ka warware mana wannan matsaloli ya hayyu ya gayu kama la ya juzu ya ce kamar kuma fa yadda baya halatta lahu akan baligi din an ya tsaluba ridal makhluki na ya nemi yardan abun da aka halitta bima ya ku- bima yaj- yajlubu ghadaballahi na daga abun da zai jawo fushin Allah idan don yarda da kai ya zamanto za mu saba wa Allah abun da ake nufi shine yanzu ka kadara ga abu mafi sauki yanzu ka ɗau buta kawai za ka yi alwala sai na abuji ce ka mu je kasuwa mana kace ka al- na fara kiran sallah fa alwala zan yi yace habar Allah in mun dawo ma za mu yi sallah kai kana da matsala fa to wai dan kan ransa ya baci sai ka aje butan sai ko kama hanya ku tafi abunku baka nemi yardansa ba ka nemi yardansa ai maimakon a abo- a tsaya a yi mana to kai ma zo- yi alwalan mu in kai muka yi sallan mu tafi masallaci mu tafi kasuwan ba shikenan ba to da kace a bari a saba wa Allah don hakan kawai shikenan to ga abin da zai biyo baya wa yuhayyiju suhuda suhudahu ai abun bi ma'ana ta motsa fishin ubangiji wa iqabuhu liqaulihi li- wa iqabuhu kuma ubangiji zai zamanto zai azabtar da ku akan wannan saboda me saboda ka nemi yardan wani Allah akan waye akan ubangiji din liqaulihi subhana subhanahu wa ta'ala haka ne ko da faɗinsa mai tsarki da ɗaukaka wallahu wal- wa rasuluhu a haƙƙo an yi rubuhu in kanu muminin Allah da manzonsa ne suka fi cancantan neman yardansu in dai kun kasance masu imani wali ƙaulihi da faɗinsa alaihi salatu wassalam la ta'ata li makhluqin ba a yi ma wani abun da aka halitta da'a fi ma'asiyatil khaliq gurin saba wanda ya halitta sam ba a neman wannan in dai abun ya kai za a saba wa Allah to karka nemi yaddan wani aka yi kawai ka fasa shi Allah ka datar da mu ka bamu da sauki li'anna man dalaba ridal nasi duk wanda yake neman yardan mutane bisu lahi ta'ala kuma don a saba wa Allah akan haka sakada alaihi wa askhada alaihin nasu e ubangijin zai yi fishi da shi kuma mutanen ba za su yarda da shi ba to ba shikenan ba asara kan bata samu ba kamar mutum ne yanzu ya ce shi yanzu baya baya so wallahi a zage shi sam amma i- ibada zai yi fa gashi gaskiya zai faɗa amma wai shi ka ina in ka faɗa wala mutane yanzu sai a yi ta faman zagin ka ha to me naka a ciki in dai an dai abun da zaka faɗa gaskiya ne a zage ka mana ai bai wuce ai kwana biyu ba a magana bane a dawo kuma sai ta ba shikenan ba amma ka faɗa ko baka faɗa ba in ka ki faɗa kuma da kai a ciki Allah ka karba mana ka bamu da sauki to inda matsalolin suke tafiya kenan na muke da lokaci ne da minti sha biyu bara minti talatin o an yi minti talatin eh to bari mu dan kara kaɗan yaso sai mu sai mu fara magana kan ramadanan kafin nan kuma yanzu duk wannan abubuwan da aka faɗa ai ana yin dokar da maza da mata ne duka ai ba dokar da ta zo na Allah dai kan a ce maza ne kaɗai ban da mata a duk dokan guda ɗaya ne sai dai bi kawai yanzu wanda take da dama da iko kamar ɗazu magana da muka yi jinkirta sallar nan tana da dama da iko ta ce wance ya tashi mu yi sallah mana sai ta suka zauna tare kar wai ta bata wa ɗayan rai ita ta zo wurinta sai ta ce ai in an zo wurin wance kan ma yace ta sha'aninta ta ka ji wai sallah ba za a yi amma wai ta yi sha'aninta wai kuma wannan ya ɗauki cewa rashin ƙarfafa addinin su sai ya zama rayuwar matsala tana kaiwa inda ta kai saboda daga nan ne ake fitar da duk to ko ba annabe manzo ne ai daga gidan haihu daga me daga mata ne aka same shi ko ba daga nan bane to in tarbiyyar su ya ru- ya rushe to an samu matsala kuma ab- mafiya yawa aksari yanzu abin da yake damuwan shine wai mutum ya zo neman aure shi da ya tashi sai biyo kyalkyali ya zo aure neman aure ita da ta tashi sai ta biyana da akwai tab kin ga gidan da yayi ne ma ai gida babba ai ba maganan addinin sa fa ake ba a maganan babban gida ake za ta huta eh wai za ta huta fa yanzu shine ake yi to ka gaya mini irin wannan gidan su ne za su kiyaye dokokin Allah su wa'annan ƴaƴa matan da ake maganan su ne ba zai yiwu ashe ka hutawa ba addini asara ne yayi wannan gangan jikin da ake gina ta in dai zuciyar ba a gine take ba to an yi asaran gini an yi asara saboda abin da wuta zai cika ai matsala ce ko amma in zuciyar ta samu abin komai yana da abincinsa fa gangan jikin kan ya samu abincin cinsa zai yi kyau haka zuciyar kan ta samu abinci na zuciyar za ta yi kyau ba abincin jiki shine na zuciya ba imani shine da zuciya jinjin tsoron ubangiji to tuntunin kin dasa mai yarki cewa sai mai kuɗi ko kuma aje ma ba mai kuɗi ba amma dai yana zuwa ita bakinta kullum a tambaya yake to ka gaya mini abun tasiri da za a yi mai kyau zai za a yi mai kyau ne kaga rushewar tarbiyya ya fara daga ina daga wurarensu ita babban burinta shikenan yanzu inda dan mijinta zai dan samu akasi kaɗan to abun ne dai babu to abun ne babu amma lokacin da ake faman garawa kuma fa da ke aka gara ina me yasa daman an gina abun ne ba akan hanyar Allah ba dan akwai din ake yi amma da don a'a don Allah ne shikenan yanda aka da su tare za a yi duk abin da aka kawo na ci shi za a ci wanda baka da hali shikenan kuma anan mu ma da akwai mazan shi kuma na da hali na da dama na da ikon yayi abu amma ina sai ya bar su cikin damuwa da matsaloli kaga akwai laifinsa ko babu akwai Allah ka bamu da sauki ka mana mafita kuma wannan nan za mu ajiye in Allah yarda saboda mu samu ribata da lokacin in haliya mun samu hali ya kai za mu mai za mu yi sa- za mu yi ranar laraba darasi to in Allah yarda za mu ci gaba da maganan akan azumin ne al'adan addinin musulunci kenan ya zamanto duk abin da aka zo gab da shi za a faɗa ko da nana tashi za a sake ko da nana tashi za a sake to wannan haka za a yi mun dai kwana a shafi na 29 ko za mu tashi kan maganan cewa wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar lahi fihi Allah ka bamu da sauki anan za mu aje in Allah yarda sai kuma mu ɗauka a cikin wannan littafi da muka wuce shi can akwai babi babi musamman aka yi akan azumi din kaga ba abin da za ka yi dai a musulunci wanda baya rubuce babu shi Ah, in kaga kawai kana yin abun ka kana to zafin kai ka ɗebo kawai sai kai ta shan wahala sai ga ana ta gwarma da kai ana ta bala'i me yasa baka bi addini bane kawai Allah ya mana mafita ya datar da mu akwai tambaya akan wannan ko kuma zo mu dora ne saboda ko da minti goma muka samu in ran laraba muka cika abinda muka cika an Allah yadda kuma sai mu hadu bayan sallah wannan shine alheri Allah ya ba mu sa'ar rayuwa yace babun saumi babu akan azumi wa saumu fara- eh, ramadana yace kaga azumin wata ramadana fari- faridatun yace farilla ne yasbutu bi kamali sha'abana yana tabbata ne da cikan watan sha'aban kamar yaya misali ai wata kan kwana 29 ne yaya ake samun talatin shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa in gumma alaikum in har ya gumma shine yayi gizo ba ku gan shi ba kun nema ba ku gani ba to ku cika watan ya zama talatu na kwana talatin daidai to yanzu a nan kan kana da wani shakka ne babu shakkan komai yanzu kamar wannan wata eh, wanda muke ciki shaban a ce ya kai kwana 29 amma an duba ba a gani ba kuma ba labari da ya samu cewa ba gani ba ba labarin kasan shine inda mutane ake gwagwarmaya wani yanzu ya, ya, ya ɗauko ƙashin jahilcinsa ya riƙe kama hannu ana magana ɗaya ce to mu ba mu gani ba kuma inda zai yi addinin musuluncin zai iya gaya maka cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya kawo maka addinin kake yi sau nawa ya ga wata shi da idonsa mutum in yana so ya ƙidahumance sai ka ga ra'ayinsa ya zo wai dole ra'ayinsa ne zai bi addini ba wai addini ba ne wa ba fa kai zaka bi addini ba wai ra'ayinsa ne wai addini ya biyo ra'ayinsa son ransa kawai kuma in dai zai yi karatu in dai ya fahimci karatu ka san karatu daban fa gane karatu daban za ga mutum ah to in baka gane haka ba ya za a yi ma da cin qur'ani da yake ta karatu ya zo ya yi tsubbu kaga bai gane karatu bane inda ya gane ba zai tsubu ba dan akwai ayoyin da suka yi magana ubangiji shine mai komai kaga ayo an huta Allah ka ganar da mu shine sai ya ce maka to da cikan watan sha'aban ya zama kwana talatin to washe gari ba sai kun duba wata ba kawai sai ku dora azumi ne kawai au bi ru'yatil adalaini ko kuma 29 ne yau amma adalai guda biyu lil hilali sun ga jinjirin wata adalai guda biyu shine gari gaba daya ko waɗanda suka yi maganan ba a kan ilimi suka yi ba ne au jama'atin mustafida ko kuma jama'a masu yawa a nan in an samu mutum kadara ka ce mutum hamsin ko ashirin duk sun gani to tsammanin shari'a a cikinsu akwai adalai dai ko guda biyu daman daga adalai guda biyu ake magana au jama'atul mustafida wa kazalika fil fitr haka ma wurin shan ruwa idan kun duba wata kwanan 29 ta yi ba ku gani ba to ku cika ya zamanto kwana 30 daidai inda ake taba hallatsa da wayansu sai ka ce an saka ma yin azumi ai an ce me Allah ya ce ne ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wadanda kuka yi imani a cikin wanda bai yi imani ba an yi da shi ne to na me za ka yi ma mutane gunaguni dan an ce wata ba a gani ba za a ƙara azumi ɗaya me abun gunaguni a cikin haka illa iyaka in kana guna gurin sai a ce imani ne baka da shi don Allah ne ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kutiba alaikumul me siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum yace an rubuta muku an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka rubuta ma waɗanda suka zo kafin ku kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yazo ya magana cewa ku cika kwanaki 30 idan har ba a samu mai ganin wata ba kai kafi shi ilimi ne zai yi a ce kafin annabi ne ni wallahi ba wanda ya isa ya sa nin ƙara azumi wa ya ce maka dama ai ba wanda ya isa tunda kai ba mai imani bane he me sai kai rayuwanka kawai yadda kaga dama ina ne za mu haɗu a lahira ai ai da mai gaya ma ka gyara da kai mai gyarawa duk inda za a bambance wurin aiki yau in mai faɗan bai gyara ba kai ya faɗa maka sai ka gyara shi kenan shi za a kama ba kai ba amma za ka yi ta kumfan baki don a rayuwar duniya azumi ba sa ka ba mai imani shi yake yin azumi in ka ga kwana ta ci- bata cika ba an ce za a ƙara ɗaya ka ji mutum na guna guni to ka cika ta masa kawai saboda me saboda Allah ne ya faɗa ya zai yi da kai babu Allah ya bamu da sauki wa yusbitu siyamu fi awwalil layli fi awwalihi wa laysa alayhi albayatu fi baqiyati fi baqiyatihi yace ana kwana ne da niyya a danan farko yau ba ramadana misali a ce ramadana ta kama za ta yau yanzu an ga wata to tun daga yanzu ai- niyya kan fa ba wani abu ne zaka zauna kai ta wani bayani to fa zan yi azumin wata ramadana wata 29 ko 30 a duk wannan ba sa ka ba ba sa ka ba ai abunda kai ibnu tamiya ce abunda kai niyan yin sa abunda ya zama wajibi a kansa ka shine niyya kawai yanzu sallah ka dau guta kana jin an kwalla kiran sallah to shikenan ai niyya ta tsauru tun daga nan amma inda matsalolin mu yake shine sai ga mutum ya zo shi shi bai karanta ba kuma sa'an nan an yi magana sai ya ce wai aka ce mai faɗan nan kan inda akan al'ilimi ya faɗa akwai wai ne a ciki a babu wai don maganan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne daga ayan alkur'ani sai hadisi ba to me abun wani shan wahala a ciki kuma fajiri zaka gaza ganin shi ne a'a yadda duniya aka halicce ta akwai yan wuta akwai yan aljanna to haka za a tafi har karkace kowa sai ya gyara a'a ba zai yiwu ba ajununu fununun wanda ya ce maka kowa sai ya gyara ya ce to hauka iri iri naka haukan kenan ba za a gyara ba wayansu kuma za su gyara shi ne kawai yadda duniya take tafiya don Allah da ya halitta ya faɗa ya ya tattala wuta ya ce zai sa mutanen da za su zauna ciki ya tattara aljanna ya ce akwai wanda za su shiga ciki to shikenan sai dole wannan ka dawo da shi cikin yan aljanna ko kai ka ɗauki na cikin aljanna ka kai shi cikin wuta zai yiwu Allah ya kowanne ya, ya tattala ta ya ajiye ta kawai sai dai ka san da wanda kake magana idan daman ka san shi yana aji number one a jahilci to kar ka sha wani wahala a kar ka sha wahala akwai wanda daman yana magana to ka san inda ya dosa sai ka ce Allah ya shirye ka iyaka kenan kar ka jawo shedan ya masa sawarwari kuma ya yi amfani da shi ya cucuci bakinsa ya ya kai shi inda zai gagar fitowa Allah ka bamu da sauki ka mana mafita kwana da niyya shine kana sane za ka ɗau azumi to yanzu misali an gama dubawa ba a samu ba ba labari kuma tunda ba labari shikenan abinda aka wajabta muku cewan washe gari tunda kwanan bata- 30 29 ne to washe gari kwana 30 ne ko to ya aka ce an wajabta muku cewan imsaku ku rike baki hatta irtifa'i shamsi har rana sai ta ta daukaka ba labarin wata shikenan sai ku sha ruwa a'a in kuka ji labarin wata kuma bayan alfijir ya keto to ba za ka ci abinci ba sa'annan kuma har sai kuma an kai wannan azumi din saboda hurumin wannan wata din bayan sallah sai ka rama daya to a addini me ba maka ba ai komai an gaya mako Allah ba mu ikon bi kawai wa yatimmu siyamu ila al-layli a kuma cika azumi zuwa dare bi ma'ana sai har rana ta fadi wa minas sunna yana daga cikin sunna ta'jilul fitr gaggawan shan ruwa wa ta'kiru sufuri kuma a jinkirta me yin sufur wa haisu sabata shaharu qabla al-fajr duk lokacin da aka tabbatar da ganin wata duk lokacin da aka me aka tabbatar da ganin wata kafin fudowan alfijir wajaba saumu to azumi ya wajaba akan wanda ya ji wannan labari karka kwanta ka ce yawa a zahaba ni kan na yadda ma za su gani to lalle in har alfijir ta keto baka ji labari ba to baka da wannan ranar kai kam kuma baka yi saka sha ruwa ba Allah ka bamu da sauki haka mutumin da shi kadai ne ya ga wata shi kadai ne ya ga me
wato kenan wani har shi kadai ne ya ga wata kuma babu wani adali kusa da shi wanda ya ga watan babu to tun da haka ne to shi a kansa wajibi ne ya azumi banda sauran mutane tun da su ba su gani ba kuma mutum mutum ɗaya ne da su biyu ne shi kenan ya tabbata sai an gani sai an yi amma kuma idan ya gani a shan ruwa fa to ba zai sha ruwa ba sai kuma al'umma sun sha ruwa ka duba adalci saboda me saboda kuma kaga kar ya go ya ya sha ruwa to wani kai kama zargin sa kuma ka duba wani fa ana azumi amma yana shan ruwa Allah ka bamu da sauki lokaci kan ya muke da shi ne eh ta saura minti 20 in awa ɗaya ne a a a ya ne sallar muke awa na da rabi ake to- a saura minti uku kuma to shi kenan Allah ya datar da mu ya ƙara minti biyar ko to shi kenan wa illam yuthbit in kuma ba a tabbatar ba illa ba'ada har sai bayan yaushe ba'ada alfajir bayan alfijir ta keto aka tabbatar da ganin wata wajabal imsaku kaga kamun baki ya zama wajibi a kanka wala budda min qada'i zalikal yawmi babu makawa za a biya wannan bayan sallah wan niyatu qabla subuti shahri mutum ya yi niyya kafin a tabbatar da ganin wata ba tsilatun ɓatacciya ce ba gani ba fa irin mai kwanciya da cewa za su gani ma bari yi suhur ɗina da ni ba hena ma tashi ba tsabaragi shi ga cikatu hatta lau nawa ƙablal ru'uya haka kuma har a- bi ma'ana ya yi niyya kafin gani summa asbaha lam ya akul wa lam ya sharab sa'annan kuma ya wayi gari bai ci ba bai sha ba summa tabayyana lahu anna zalika al-yawma min ramadana sa'annan kuma he ta bayyana gare shi yau din ramadana ne amma bai kwana da niyya ba lam yujzihi bai isar masa ba wa yumsik amma fa ya kama baki anil akali wa sharbi ba zai ci ba ba zai sha ba fi fi me fihi a cikin wannan rana li hurmati shahri saboda ha- haram bi ma'ana girmama wannan wata din ba zai ci ba bai sha ba wa ya ƙabihi zai kuma biya wannan ɗin wala ya samu yaumu shakki ba a yin azumi ranar kokonto kana shakka kai azumi a lissafa da shi a addini gaba ɗayansa bar a yin shi a kokonto da ma yuribuka ila ma la yuribuka ka bar abun da kake kokonto zuwa abun da baka kokontonsa wannan shine musulunci lihu taɗa don ma ya haɗa shi bihi da cewa wannan ranar shi ma yana cikin ramadana ba a lissafawa wa ya juzu siyamu litaɗawu'in amma ya halatta tunda in yana yin wata taɗawu'i sai ya jona sai ya bata a taɗawu'in ta tafi ya halatta wannan kam amma ba ramadana ba wan nazaru ko kuma wata alkawari yayi idza sadafa idan har ta dace da wannan kwanan tunda ba ramadana zai ba to yace shikenan ya ya ci gaba da alkawarin da yayi shikenan bayan sallah zai rama dai wannan kwana din wa yustahabbul imsaku an so mutum ya kama baki fi awwalihi a ranar farko lime litahaqqaqan nasu don mutane su tabbatar da ru'uyati don su tabbatar da ganin wata Tala- kamar yadda na faɗa farko 29 ne yau an duba ba a gani ba to gobe 30 za ku tashi to in kun tashi da kamun baki za ku tashi ba za ka tashi da shan ruwa ba dan ba ku da sai ku tashi da kamun baki in an tashi har rana ta tashi ba a ji ga ganin wata a ko'ina ba sai a sha ruwa shine abin da ake magana anan yustahabbu an so haka fiya wali ta haƙuri don a tabbatar da cewa fa'inir ta fa'ar na haru idan rana ya tashi walam ta zahar tuhu ba a yi labarin ganin wata ba a fatsara he ku sha ruwa wala yu futsiru man zara'ahul kai kan mu shiga wani abu he mu kwana nan in Allah ya nuna mana ranar laraba sai mu dora da wannan din in Allah ya ba mu iko idan kuma don tauhidi kan mu rufe dama wancan satin ko mun ce to yanzu Allah ya yarda abin da zamu yi zamu ci gaba da magana akan wannan din ne ai, a magana akan azumin ne har Allah ya nuna mana shiga azumi din in hali ya bamu Allah ya bamu iko yi haka din ubangiji Allah ya datar da mu ya karba mana kuma akwai tambayoyi wanda mata suka tuturo amma in Allah ya nuna mana ranan zamu karanta musu Allah ya bamu da lokacin Allah ya sa mu dace da akwai wuta a wannan lokaci din kuma Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya na'am na'am kamar da kai gani wa'inda aka ce an gota amma kuma ɗauka na'am eh suna me a'a babu wannan kama yustahabbu fa aka ce an so a kama baki a ran da ake neman ganin wata ba a gani ba an so amma in har an ga wata kan ina maganar kamun baki kuma ba su yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mana malam ya kake wahalar da kanka ne ha kana ahlus sunna kan wannan ai ba sabon abu bane ka gama wannan karatun tun da dadewa mutumin da ya ce ba zai dau azumi ba sai ya gani da idonsa bai yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kawai allah ya ganar da mu ya bamu da sauki ya mana mafita kusa ko nesa kasar rayuwar sai a hankali sai wa akwai wani tambaya ko babu babu tambaya kenan ta ubangiji allah ya karba mana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
صلوا على نبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين